الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare mu a wannan yammaci na laraba 20 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da takwas ga watan takwas shekara ta 2012 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma yau za mu tashi aya ta 196 وأتموا الحج والعمرة لله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
نعم آه، kafin fassara abinda Allah ya sare dangane da aya da muka ji wannan mai tambaya na cewa wai malam ya halatta a karanta addu'a lokacin khatamar alkur'ani ko a ƙarshen wuturi ko kuma yayin wata masifa da nau'in karatun alkur'ani a lalla abin da ke nufi mutum ya karanta addu'o'i kamar yana karanta alkur'ani mana da nazama irin na karatun alkur'ani to abin da ya fi dai barin haka din kasancewar bai gudana aikin magabata ba ba su yi da irin wannan abun ba ma'ana ko khatmar alkur'ani an gama ko kuma wata addu'a dai ta wutiri mutum ya rika rera ta kamar karatun alkur'ani abin da ya fi shine barin haka ɗin kasancewar magabata ba haka suka yi ba kasancewa akwai wasu malamai malaman tafsiri sun riskar da hatta karatun hadithi agadi hadithi maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wahayi ne shi ma na nau'i daban amma malamai sun hana mutum ya karanta hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wato karatun da yake wa ayoyin Qur'ani ma'ana da tajwidi kana rerawa haka an abi hurairah radiyallahu anhu kana rerowa kamar zaka karanta bismillahir rahmanir rahim malamai suka ce a wannan bai dace ba musamman ma har na ga wasu malaman tafsiri kamar as-sa'labi da wanda suka zo bayan sa suna cewa ai wannan ma yana daga cikin abinda ake nufi da yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab suka bashi wannan fasara cewa mutum ya karkata harshensa da maganarsu da maganarsa don a tsammanin cewa yana cikin alkur'ani ne ma'ana suna karanta wata magana tasu sai a ji cewa kamar ƙur'ani ne wasu malamin sun ba da wannan fasara kaga kenan idan hadisi ba a ba da dama a karanta shi da irin wannan nazama din ba fa min babin aula abinda ba hadisi ba na manzo sallallahu alaihi wasallam addu'a addu'a ce Allahumma kaza Allahumma kaza mutum yayi abin sai kare ba lalle sai an jero ana tartili da wani karfi duk da dai zamu ga ana yin sa a wurare da yawa kuma shine mafi shahara to amma dai aikin magabata sabanin haka ne Allah ya samu dace آه، الله سبحانه وتعالى نشاء وأتموا الحج والعمرة لله كما كتك واتو أيكن هجي دا أمرة دومين الله فإن أحصرتم إذن أكا كنجيكو أكا هنكو زوا قداكن كعبة تو يزم تسوى بكو سامو زوا با بكو تك أيكن ناكو بكينا فما استيسر من الهدي to sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kada ku aski kawunan ku ma'ana ku aski gashin kanku shi ake nufi kada ku aski gashin kanku har sai hadaya ta je inda shine bigiranta za mu je mu ji maganganun da malamai suka yi akan wannan yace faman kana minkum maridan wanda a cikin ku ya zama bashi da lafiya أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ko kuma ya zama cewa a kansa yana da wata cuta wani abu na rashin lafiya wata kazanta wadda take tilasta masa ya aske gashin kansa shine au adam min ra'sihi fa fidyatun to shi ma sai ba da fidya min siyamin fidyan nan ga yadda ake yin ta ko dai ya azumi au sadaqatin ko kuma sadaka au nusuk ko kuma yanka waɗannan abubuwa zaɓi ne aka ambata fa'iza amintum in kuka aminta ya zama cewa kun samu zuwa ɗakin ka'aba babu hani ma'ana babu wanda aka yi ihsarinsa to faman tamatta bil umrati ila alhajji wanda duk ya tamattu'i a da umara zuwa cikin aikin haji ma'ana yayi aikin haji da umara tare amma kuma da katsewa da yi sannan ya sake daukar ihrami nan takwas ga wata wanda shi ake cewa tamattu'i to wanda ya wannan famastaisara min alhadi to shi ma wajibi ne a kansa ya bada abin da ya sauƙaƙa na hadaya faman lam yajid wanda bai samu abin da zai bayar na hadayan nan ba kuwa fa siyamu thalathati ayyamin abin da ke kansa shine azumin wata azumin kwana uku fil hajji a kwanakin aikin haji wa sab'atin azumi bakwai kuma idza raja'tum in kun dawo ma'ana in kun koma gidajenku tilka asharatun kamila Allah ya ce waɗannan ko wannan lissafi goma kenan cikakku dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan ga wanda ba mazaunin maka bane ba tare ki da iyalinsa ba a masjidil haram wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku san anna Allah shadidul iqab cewa Allah madaukake mai tsananin uquba ne malam sa'ad yake cewa yustadallu bi qawlihi ta'ala wa atimmu hajj wal umra da yace wa atimmu hajj wal umrata lillah ana kafa dalili da wannan bangaren na wannan aya ala umurin akan al'amura ga su ya kawo abubuwa guda bakwai duk wannan maganar wa atimmul hajji wal umrata lillahi din dalili ne akan ta ahaduha abu na farko shine wujubul hajji wal umrati wajabcin yin aikin haji da kuma umra wa fardiyatahuma da kuma kasancewa su farilla nan ya dauki abin ne daga umarni kasancewar ya zo a lafazin umarni amma malamai sun tattauna akan shi farlanta aikin haji yaushe aka farlanta shi wannan sura dai a farkon lokaci aka sauke ta bayan wato a madina tunda a cikinta gashi mun ga farlanta azumi don haka suratul bakara ba a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauke ta ba farko farko ne don haka malamai suka ce wannan ayar abin wasu malaman kenan ban da shi wannan nan kun ga ce ana daukar wannan farlancin aikin haji da wannan aya wasu malaman sun ce abin da ya farlanta aikin haji ya mai da shi rukuni daga cikin rukunin musulunci ba wannan ayar ba ce ayar da ta zo a cikin suratu ali imran walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wannan ita ce ayar da ta farlanta aikin haji akan mutane ita kuma an saukar da ita ne a shekara ta tara domin ko kuma a ce aikin haji dai bisa kauli razihi na maganan malamai an saukar da shi ne a shekara ta hij- ta tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama akwai maganganu dai da dama akan wannan matsalar ba wannan ne ah, shi kadai ba amma wannan shine mafi karfin dalilai gwargwadon hadisan da suka zo da kuma musamman ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Madina shekaru da dama bai yi aikin hajjin nan ba sai a shekara ta tara da rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba zai bar waɗancan shekarun farkon zamansa a madina bai je aikin hajji ba shi yasa malamai suka mafi yawan malamai suka ce a ai ba a farlanta shi ya zama rukuni wajibi ba sai a shekara ta tara don haka wannan maganar i- abinda ake wannan aya take faɗa shine in mutum ya ɗauki aikin haji ma'ana nafilan ko na fa- ko na nafila haka ko kuma wato aikin umara to wajibinsa in an fara shi ba a yankewa abinda aya ta zo ta gaya mana kenan a a cikin ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa bayinsa a sun yi tanawu'e ma'ana daban-daban suke nau'i nau'i ne akwai waɗanda idan aka shige su ba a fasawa haramun ne a karya akwai wanda kuma idan larura ta sa mutum zai karya kuma ba a nemi komai a gunsa ba wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da azumi ya zo ɗakin matansa sai yake neman abu wani abu da zai ci suka bashi wa- aka samu haisa mun san haisa ba na jin za mu santa Eh, wani ɗan tuwo-tuwo ne da ake yi da dabino kamar ka kira shi tuwon dabino kamar alkaki em, ba alkaki ba eh, dakuwa mun san dakuwa ai ko to haka ake yin eh, dabino da shi da da dabino ake yin sa yawa yana da daɗi sosai suna sa masa mai in mutum ya azumi ya hada ya samu dan nonon nan ya karya da wannan sai ga mutum zai dade ma bai nemi abinci ba Allah madauki ya bashi karfi na wato me ake cewa eh, karfin ab- abin nan ciyarwa abin abin wato zaman sa na abinci Mm. Ah, ah, sai ya samu haisa to shine sai ya dauka sai ya ci abincin ya ci wannan haisa din yace da na fara azumi ne kaga me ake nufi anan ana nufin ya dauki azumin nafila amma ya karya shi saboda ya ga dama ina fata mun fahimci wannan da haka azumi yana daga cikin ibadun da in aka shige su mutum in larura ta same shi ko kuma bukatuwa zuwa ga wani abu zai iya karya shi banda na farilla kenan ana zancen na nafila yawa amma aikin haji shi wata ibada ce ta daban idan mutum ya fara har da ya sa ihramin nan to ba dama ya fita a ce ya fasa aikin kawai mutum ya sa ka ihraminsa za shi umara ko ya sa ihraminsa zai aikin haji ya je miƙati kuma ya dauniya ya fara labbaik Allahumma labbaik to ba fasawa shi ne abin da ake nufi shi yasa malamai sai suka ce dama wannan za mu fahimce ta a haka idan muka lura da siyakin wannan ayar shi yasa ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah wannan lillah dama an kawo ne domin ya zama a tuna maka ikhlasi amma maganar ba maganar kawai shine ayar da ta wajabta ko ta mai da aikin haji rukuni ba yau amma ayar tana nuna in ka fara aikin haji da niyya ka shiga ka fara labbaik Allahumma labbaik ko ka fara aikin umara to ba zancen na fasa shi yasa aka ce fa in uhsirtum to in an hana ku ma'aza an tsare ku daga zuwa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala nan ma malamai sun tattauna tsarewar wace iri wasu suka ce idan abokan gaba ne suka tsare ku suka hana ku shiga maka to shine mutum zai zama a an sauƙaƙe masa amma kuma zai hadaya misali wannan ayatun da ta sauko kusa da jerin ayoyin da suka sauka a baya da muka karanta dangane da abin da ya faru a hudaybiya dangane da yakin kafirai da kuma maganar walatul qubi adikum ila tahluka da sauransu dai wa qatilul ladina yuqatilunakum ah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ko wala ta'tadu duk mun yi wannan yau kaga wannan an saukar da su har zuwa al-shahrul haram bi shahril haram wal hurmatu qisas akan maganar wasu kamar da wasu malaman suka faɗa kisar hudaybiya sulhu hudaybiya da aka yi da kafirai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ya shiga maka a gare shi a wannan shekara sai dai ya sake dawowa baɗi ma'ana shekarar da ta biyo wannan ya haƙura kuma aka koma me aka yi a lokacin nan ai kaga sun taho shu'ufan kowa da gashinsa ba a yi aski ba aski alama ce ta fita daga ihrami don haka tun da aka tilasta musu ba za su ci gaba su je maka ba mai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya umarci kowa ya warware ihraminsa warware ihrami ba wai ma'anarsa shine mutum ya canza kayansa ya cire wannan ah, kayan guda biyu da mayafi na sama da kuma kwarjallin wannan gyauto na ƙasa ba kawai shi ake nufi ba ana nufin dama mutum ya fita daga halin ihrami domin shi ihrami hali ne ba wai suturar bace ita wannan libasul ihram sunanta amma da ita din baki daya da kuma niyyar idan mutum zai fita abin da zai shine yayi aski in yayi aski alama sai ta ya warware ihraminsa ina fatan fahimta shi yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da aski lokacin suna jin gafin damuwa akan kaskancin da aka samu daga kafirai suka ji wato bas- suka dau- dauki wannan umarni da nauyi ba su yi ba har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi nasa askin suna kallo sannan suka tashi kowa yi aske nasa ina fata mun fahimci wannan shikenan kuma sai suka juya gida kaga wannan ihsari ne ya samu in an ce ihsari shine amma a hats- a hana ka wani abu a dakatar da kai a hana ka wucewa wani wuri kamar yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri to shi yasa wasu malamai sai suka ce a ihsanin da zai sa mutum ya fita daga aikin hajjinsa ya bar ihrami ya koma gida shine sai idan abokan gaba ne suka tsare shi wannan kaulin farko kenan wasu malaman kuma suka ce a'a ihsani zai iya zuwa ta hanyoyi daban-daban zai iya zuwa ko idan hanyar akwai tsoro misali kun ga lokacin da iyayenmu da kakanninmu suke tafiya aikin haji ta hanyar sudan a kafa ko abi ta nan gabashin eh, najeriya a je a fita a shiga chadi a shiga sudan da kafa ake tafiyan nan akwai waɗanda tun da suka tafi har yau ba su dawo ba wasu suka zauna a sudan wasu kuma suka wuce suka samu karasawa kuma suka zauna a can ba su dawo ba akwai su wannan to wannan hanyar kasancewar a da musamman ana samun fashi da makami da cutarwa da kwacewa mutane dukiya ne ta kowace irin hanya ga kuma namun daji to idan mutum yana tsoron irin wannan yanayin zai iya aukuwa a lokacin da yake tafiya ko kuma idan ya auku ɗin aka samu cewa ga dabbobi ko ga tsoron sai malamai suka ce wannan ma ihsari ne mutum zai iya juyowa ya fasa mun fahimci abin to amma wannan idan da ya auku ne tsakanin lokacin da mutum ya ɗauki ihraminsa da kuma ƙarasawa maka amma in bai riga ya ɗauki ihrami ba dawowa da sauƙi dama yau amma in ya je inda ya ɗauki ihrami to a hanyar tafiyar ko saboda tsoron namun daji ko saboda ɓarayi kai wasu malaman sun ambaci ko guzurinka ne ya ƙare sai kake ga gaskiya baka da kuɗi baka da inda za ka je kai bara ka nemi a taimaka maka kuma abin da dama aka wajabta maka shi in kana da dama ashe in baka da dama me zai faru kawai shi kenan an sauke maka sai ka dawo gida to idan mutum ya shiga ihrami sai wannan halin ya faru to me aka dora masa shine ya shiga wannan yanayi zai iya katsewa aikin hajji to amma sai ya hadaya sai ya koma gida shi kenan mun fahimci abu yawa to wasu malaman suka ce da abokan gaba da kuma wata larurar ta rayuwa duk za ta iya sa mutum ya ya mai ya bar aikin hajjin nan ya koma gida a yayi hadaya ma'ana yayi hadaya a maka domin hadayar ba a yin ta ko ina sai a maka fakiran maka ake baiwa wannan abin ba da mutum ya ce zai yi hadaya ya ce kuma a garin su layya za ka iya yi a garin ku amma hadaya dai da za a yi ta aikin haji to dama sai a can na fata mun fahimci wannan yawwa to wannan shine saban da malamai suka ma- mafi karfi daga cikin kaulin da malamai suka dauka shine na biyu din cewa kowanne abu in dai larura ce za ta iya sa mutum a ya samu ihsari shi yasa ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini duk mutumin da yake tsoron wani abu akan hanya to lokacin da zai ɗauki niyya ya yi sharaɗi ana ce mai ishtirati a wajen niyya lokacin da mutum zai ɗauki a, labbai ya ce labbaik allahumma hajjan ko ya ce labbaik allahumma umratan sai kuma ya ce allahumma mahalli haisu fa in habasani habisun fa mahalli haisu habasani ma'ana in wani abu ya tsare ni to mahalli na inda hadaya ta ma'ana kun ga an ce kada a yanki kada a aske gashi sai hadaya ta kai wurin ta ko to kamar mutum ya faɗi cewa ya Allah in har wani abu ya tsare ni a hanya to mahalli na da zan tsaya in dawo shine inda wannan uzurin ya tsare to malamai suka yi tsaya akan cewa in har mutum ya faɗi wannan wani abu ya tsare shi to zai iya dawowa gida ba hadaya a kansa mun fahimci abu in ka faɗi wannan sharaɗin amma wanda bai faɗi wannan sharaɗin ba ya tafi wani abu ya tsare shi ya dawo to zai yanka shine bambancin waɗannan abubuwan a ahkamin haji to wannan shine ayar da muka shiga yau zai mana magana akai to shine na kamar Mm.
yanzu yadda rayuwa take na zama mm, ana samun matsaloli na ƙasa da ƙasa din na mm, rikici haka misali a ce eh, ƙasar sudan ana rikici a ce 'yan najeriya ba za ku wuce ba bana ba haji ko haka kake nufi a ina nufin har mutum ya samu damar ya wuce eh ya je har miƙaci ɗin ya ɗau har na mm.
to kuma sai wani rahoto ya samu hukuma cewar ai wannan akwai matsala ta kaza ta Mm.
kaza sai a zo a yi masa wannan oho misali kamar mutum ana tuhumarsa da laifi ko ko kuma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba misali yayi niyyar aikin haji a, ya tafi sai aka hana shi to ai za ka cewa idan dai ba kamar kes din matsalar magana jidda miƙaci ko ba miƙaci ba galibi mutane da ma sai sun fito daga airport sannan ake zancen mutum ya je ya ɗauki niyyar da zai ɗauka sai idan misali daga gida ya ɗauki wannan ihram misali ya ɗauki ihraminsa daga kano ya sa kayansa Am- kuma da aka zo kafin a sauka aka gaya masa cewa an zo miƙaci sai ya niyya a gundan ba a yi niyya sai an je gurin ba a yi niyya daga daga wurin shiga jirgi daga ƙasar ka sai dole sai ka zo miƙaci to idan mutum ya yi wannan ya sauko a airport kuma sai ya zama yana cikin waɗanda ake tuhuma misali aka aiko wani abu a kama shi ko makamancin wannan allah ya kiyaye to wannan shi ma ihsari ne ya shiga cikin masu irin wannan hali yawa sai tun inda an Allah ya taimake shi lokacin da ya dauki niyan nan ya yi wannan ishtiratin shikenan in ma kama shi aka aka dawo da shi gida ba shi ba komai a kansa ba zai yanka ba amma in bai ishtirati ba aka yi wannan abu aka dawo da shi to sai ya aika an yi hadaya saboda ya riga ya dauki ihrami saboda me shi aikin haji in an dauke shi ba a fasawa shine zancen ina fatan mun fahimci amma yawa eh in in ya zama ne? eh idan ma wani zai ba idan aka yi hisarinsa zai dawo wani zai ba a je a yi masa hadiya a maka eh ba zai ce bari ya dawo gida ya yi hadiyarsa ba ba a yi a gida Hmm. na'am ai dama yawwa ya yi kyau wannan tambaya ai na faɗa ɗazu cewa wannan hajjin ko na nafila ne ko na farilla duka hukuncinsa ɗaya ne yau ba ka shiga aikin haji ka ce ka fasa wannan shine ka'idar shi yasa saboda nasin wannan ayar wa atimmul hajji wal umrata lillah sabanin sauran ayyuka shi yasa kamar azumi azumin nafila zaka iya fasa kayanka yawwa a kamar sallah ita ma wasu malamai suna riskar da ita da maganar aikin haji Allah maɗauki yana cewa la tubtilu a'malakum kada mutum ya katse aikinsa haka kawai ya fasa yawa wasu suna riskarwa amma wasu ba su riskar da ita ba ba kamar haji ba ba nasu irin wannan akai in wani abu ya faru misali kamar kana cikin sallah sai larura ta zo misali eh, hadiri ko masallacin ya rushe ko wani abun tsoro ya zo jama'a duk suka gudu ai tarwatsewa ake ko kuma ba wanda zai ce a dawo wannan rakawoyin sai an rama su mun fahimci abun ba a dora muku ba ta tafi in ya so idan farilla ce sai ku yi farillar a wani gidan ai a wani wurin misali wannan dai tun da mutum ya fita daga cikin ta shikenan kaga to aikin haji in shi ne ka shiga wannan ko wani abu ya sa ka dawo to sai an yi hadaya sai idan ka yi sharɗi mun fahimci abu bambancin aikin haji kenan da sauran ibadu yawwa to shine sai yake cewa daga cikin abubuwan da ake fahimta wannan shine na daya yace wajibcin haji da umra الثاني نبي شنو وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما واجبين أتكا أيكن هجي أتكا أمرا cika dam sosai da rukunai gaba ɗaya da kuma wajibai baki ɗaya allati qad dalla alaiha fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a rukunai da wajibai waɗanda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni zuwa gare su wa qawlihi wa qawluhu da kuma faɗin sa da yake cewa khudhu anni manasikakum ku karbi ku riki ku koyi ayyukan wato ibadar ku na aikin haji daga gare ni ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ko kamar yadda ya faɗi a riƙi sallah a koyi sallah daga gare shi to haka nan ya faɗi aikin haji a koya daga wurinsa shi yasa akwai hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yadda aikin hajjin sa yake yana cikin mafi tsawon hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam Jabir ya wasafta mana aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitarsa Madina har dawowarsa Madina yawa daga fita daga gida da tsayawa a miƙati da tafiya da isa makka da me akai da me akai da ran da aka gama komai da dawowa duk abin da ya faru Jabir ya rawaito mana wannan yawa to idan irin waɗannan ayyuka suna nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abinsa a duba kuma a karanta qaulan wa fi'lan to daga nan za a dauko yadda ake aikin haji to abin da yake faɗa shine ana fahimtar daga wannan faɗin da yace wa atimmul hajj wal umra to ana fahimtar ashe wajibi ne idan mutum ya dauki niyyar aikin haji ko umra to tilas ne ya cika ba a dawowa a ce an fasa kasan ko bahaushe yanzu shi dama a ɗabi'ar bahaushe yanzu ba wai maganar mutum ya shiga ihrami ba ko bai shiga ihrami ban aka ce mutum ya tafi ko airport aka ce ya tafi za a tashi in ya dawo saboda wata larura ya shiga matsala a gari ko ba haka ba an rika zance kenan wani ma sai ce ai dama shi ba zai dawo ba saboda zai ce ba shi da rabo wai Allah bai kira shi ba to wannan ba sai mutum ya tsananta wannan ba in dai mutum saboda larura ne aka dawo da shi ba komai Allah maɗauki bai rubuta masa a wannan lokaci ba sai kuma ya tsara wani lokaci ya nemi Allah maɗauki ya bashi taufiki abu na uku yace anna fihi ah, hajjatan liman qala ah, hujjatan liman qala bi wujubi bi wujubi al-umra ma'ana wanda yace umara wajibi ce to yana da hujja da wannan ayar mun fahimci abin akwai don umara akwai sabani wajibi ce ko ba wajibi ba mafi kaunin mafi karfi shine ba wajibi ba ce amma a idan mutum ya ɗauki cewa ba wajibin ba ce wannan dalilin yana nuna wajibci din saboda Allah maɗauki ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah za a iya amfani da shi dalili a kansa na fata mun gane wannan saboda umarni ne wal amru al mutlaq yufidu madha yufidu al wujub yawwa idan Allah maɗauki ya umarni ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abu to yana ɗaukar wajibci a duk da cewa wasu malaman kamar na ambata suna ganin wajibcin ta alal akalla su koda sau ɗaya a rayuwar mutum ya zama cewa ita ma yayi ta kuma da yawa ne mutane malamai da yawa suna rajjaha shi kansa wannan kauli din arabi'u abu na hudu anna al-hajj wal umrata yajibu itmamuhuma bishuru'i fihima za mu fahimci wannan shi ma cewa hajji da umra in har mutum ya fara su shine ashuru fihima ya fara ya shiga cikin aikin su to yajibu itmamuhuma wajibi ne mutum ya kammala baka cewa kai akwai wahala ka fasa in ka juyo ka fasa to sai ka yi yanka yawa gwargwadon abin da ka bari in kuma ma rukuni ka bari to aikin hajji ya ɓace Hmm. Ah, kamar shi yasa ku ga musamman wanda aka samu yana aikin haji idan aikin hajinsa ya ɓaci ya zama fasid ta hanyar misali yana cikin ihrami kafin ya arafa ya sadu da iyalinsa me aikin hajjinsa ya me ya ɓaci ko ba haka ba ne to idan irin wannan yanayi ya faru me aka yi aka wajaba kuma misali bayan ya yi arfa kai aikin hajjinsa in ya yi arfa amma bai yi tawaful ifada ba to malamai suka ce a lokacin nan an wajabta masa sai ya karasa hajji ma'ana ko an ce aikinka ya ɓaci saboda wani aiki da ka aikata na rusa wani rukuni to sai ka kammala shi haƙar shi amma baka da ladansa saboda me duk ƙarƙashin wannan wa atimmul hajji wal umrata lillahi sai a ce maka wajibi ka dawo baɗi ka sake saboda ka ɓata aikin hajjinka amma kuma wannan da ka fara ɗin sai ka ƙarasa shi mun fahimci abin yawwa kaga wato shari'a komai nata yadda ta zo da shi haka ake yi ba ka cewa ka kawo wani ra'ayi sai to ai tunda ya ɓaci kawai to shikenan in tafiya ta gida a'a an hana ba ko ba inda zaka amma kuma aikin hajjin ya ɓaci sai ka ƙara sashi baɗi kuma ka dawo ko kuma wani lokaci dai ma'ana dai aikin hajji na farilla ya bai sauka ba a kanka yana nan ana bin ka bashi to Allah madauke kyauta shi yasa yana da cikin abubuwan da ya kamata a karance su sosai yace alkhamisu ko da ke ce walau kana nafilan ko da nafila ne ma'ana ci gaba da aikin haji ka kammala shi bayan ka fara shi wajibi ne ko da na nafila ne alhamis abu na biyar al'amru bi itqanihima wa ihsanihima umarni da cewa lalle a yi shi da kyau kuma a kyautata shi yadda ya kamata shi aikin haji ko umara wa hadha qadrun za'idun ala fi'li ma yalzamu lahuma wannan wani abu ne ƙari akan abin da yake tilas a aikata shi na wajibai da farillai Akwai- bayan wajibi da farilla ai akwai wajibai akwai abin da ke bayan rukuni da kuma wajibai na aikin haji to ana son kuma lalle sai ka yi itikanin abu daga ina aka fahimto wannan daga lafazin tamam domin lafazin itimami ƙari ne akan yin abin da aka ɗora maka wajibi ko ba haka bane me ma'anar tamam ka yi abu ya cika sosai in an ce ya cika sosai akwai bambanci tsakaninsa da a ce kayi rukunai duka kayi wajibai duka akwai ma'anar ƙarasa har mustahabbai kuma komai ka yi shi da kyau kaga yanzu misali mutum zai yi a dawafi dawafi menene a aikin haji rukuni ne yawwa sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma rukuni ne to tare da cewa rukuni ne in ka yi shi ana wannan lafazin na cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah yana wajabta maka ka- ka yi su da kyau ma'ana dawafin ka yi mai kyau sa'ayin ma ka yi mai kyau tsayuwar arfa ka yi mai kyau me ake nufi da ka yi mai kyau ai akwai mutanen da zaka ga suna wasa ma da abun wani lokacin za ka ga cewa dawafin wani ba daidai ma yake yin sa ba bai ma san yadda zai ba kawai jansa ake a cikin wahala kawai yake ta tafiya ba zikirorin da ake yi. kaga idan mutum yana yi ba wata addu'a ba zikiri ba karatun alkur'ani bai kammala abin yadda ya kamata ba duk da cewa ya yi rukuni rukunin ya samu amma ana buƙatar lalle duk wani abu da zai kammala shi a ya zama komai nasa ya cika to a yi shi yadda ya kamata hakanan sa a yi tsakanin safa da marwa kada mutum ya je ya zama bai hau kan bai hau daidai inda abin yake bai dawo ma'ana kafin ya karasa safa ya dawo ko kafin ya karasa marwa ya dawo lalle ya zama cewa ya je inda yake marwan ne duk da yake ba lazimi tilas bane sai ka hau kan dutse ko daga daidai inda dutsen ya fara ka hau kai addu'a ka ka karasa gaba ka sake juyowa ina fatan fahimci wani waɗanda dai suka je za su fi fahimtar ah, wannan bayanai ɗin Mm.
malam kamar wanda suke yi suna waya na Eh, mutum yana yi yana waya idan ta- kawai don wani abu ne ba na larura ba kamar yana shagaltar da kansa ne to amma idan mutum ya san saboda cunkoson jama'a yanzu da yadda rayuwar take a lazimtawa mutum ya kashe waya yana ciki sai idan shi kaɗai ne kuma ba tsammanin kowa da zai neme shi amma akwai mutum misali mutum yana yana tawafi ko yana sa'ayi tare da iyalinsa a ciki abu ne mai sauki wani ya bata ko yaro ko makamancin wannan kai wani waya ina yake dan a hadu da juna wannan ba matsala bane amma asali saboda cika ibadar ka ka kashe din ka yi ba tare da waya ba cika ibada din ne Mm, amma idan larura ta sa ka iya kunna wayar ka kuma ka nemi wanda kake so Mm. abu na shida zamu je ko yace wa fihi al-amru bi ikhlasihi ma lillahi ta'ala saboda ya ce lillahi akwai umarni kenan ashe a yi abin don Allah yawwa kada mutum ya je akwai wani malami da a nan wurin ya buɗaɗa magana sosai akan matsalar mutum ya tafi hajji don a ce masa alhaji wani wannan yana da hatsari sosai mutum zai iya rasa ladan aikin hajjinsa idan akwai wannan niyyar a zuciyarsa duk mai tafiya aikin haji ya yi niyyar zai je bauta wa ubangiji ne ya sauke farillar da allah maɗaukaki ya ɗora masa kada ya kawo maganar ya dawo a ce masa alhaji yawwa ko kuma don ya je ya sa haƙori ko don ya sayayya wanda mafi yawan mutane wanda ba su karanta musulunci yadda ya kamata ba za a ga a yanzu aikin haji kusan wato idan mutum ya ga yadda ake yin sa zai ji takaicin cewa kamar mutane wani abu yawon ganin mai ake cewa yawon bude ido ko ake ce masa kamar wani excursion haka mutane suke zuwa mutum ya daga hankalinsa kuma sannan gashi ba ilimin ibadar aje kuma ai ta yawo ana garari mutum a masallaci a ka'aba ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana waiwaye yana daga kai yana kallon fitulu Hmm? ya fito duk inda ya tsuguna ya ga dama ya tsuguna ya fitsari waɗannan ne abubuwa ne da ya shafi mutane misali daga ƙauyuka waɗanda ba su taɓa shiga irin wannan yanayin ba akan samu wannan shi yasa yake da muhimmanci maganar bita ɗin da ake wa alhazai tana da muhimmanci matukar muhimmanci a koya mutane kuma ba iya abin da ya shafi wato harkar yadda ake aikin hajjin ba hatta gudanar da rayuwa yadda rayuwa take ba yana daga cikin shawarwarin da aka wa hukumomin alhazai kuma wasu dama sun dauka irin hatta yadda banɗaki yake in an je a nuna wa mutane shi sa har wasu mun- masu shugabanni muna magana da su suna cewa ai su har sai da suka sa- sa aka yi musu aka sayo banɗaki banɗaki ne wannan mai- na zama din nan na kujera wanda mutum zai zauna ya bayan gida a tsugu- a zaune din nan da kuma wurin alwala da kuma irin ɗan ramin gangarewar ruwa din nan duka akwai buƙatar akwai a mutanen ƙauye wannan wurin tsugunawa ne ai kaza wannan wurin tsugunawa ne ai kaza yau har hajjin nan wannan da ya wuce abun ma- wani abun mamaki da muka gani ina irin gun kofar da ruwa ke gangara wannan ya wuce yau wani kawai ya zo ya ce ana layin eh, shadda zai zai bayan gida kawai ya ce ai shi ba zai bata lokacin sa ba ga wata ana ya tsuguna yayi wani shi ma wani bawa Allah ba bukatar ka faɗi irin mutanen kar a ce misali wani kuma wannan duk a inda muke zaune gidan da muke zaune ne wani kawai an ba shi magani ba shi da lafiya da ya zo ga fa- famfo irin mai ruwan sanyi ma haka da za ka danna kawai ruwan sanyi ya fito ka sha bai sani ba bai san yadda zai ba da ya leƙa cikin wannan ramin toilet din nan ya ga ruwa wannan hajjin aka yi shi ba wani ba wani labari ne mai nisa ba kawai ya duba sai ya ɗauko kofi ya ɗebo ruwan nan ya sha magani da shi wannan sai da ya gama aka sami labarin to ka- kaga wannan yana wajabta yana nuna mana cewa wajibi ne a ilmantar da mutane duk abin da za a yi ba iya maganar wa- farillai rukunai wajibai da sauransu ba a'a gaba ɗaya yadda za ka tafi har yadda mutum zai tafi harami daga masaukinsa hanyar da zai bi a nuna masa shi sa amfanin hukumomin alhazai idan suka je suka haɗa- kama gidaje din nan suka dawo su yi irin wasu suna yin irin wannan na ga wasu jihohin sun yi sai a yi abin nan mai ake cewa kamar map na hanyar zuwa gidan yadda za a ba wa kowa dama a hannu ga hanyar da zai bi to kowannan din ka san mutane ba fahimta suke ba wasu mutanen ƙauye suna buƙatar shi yasa yana da muhimmanci duk wanda zai biya wa wata gyatuma aikin haji ko wani dattijo da ya shekaru da yawa aikin haji to gaskiya bai taimake shi ba idan bai zama tare da shi ba ana shan wahala sosai wasu suna rasa aikin haji ma ba a sani ba yawwa wani daga zuwansa zai bata zai kwana uku ma ba a gan shi ba an yi ayyukan duk an kare sai ya dawo bayan an dawo daga arfa a ce ina yake ci shi ba bai san inda ya je ba kaga magana fa ta kare gaba ɗaya an je arfa bai yi arfa ba kenan ba aikin haji haka akwai buƙatar da Allah duk wanda Allah madauki ya hore masa damar da zai biya wa wani aikin haji to ya kyautata ya tausaya wa kansa ya kyautata ya tausaya wa mahaifiyarsa da mahaifinsa ya zama tare da su shi ma ya biya wa kansa a tafi yau ya kama hannunsa ko hannunta a tafi komai a yi tare in ba haka ba ana samun matsaloli ah, da yawa ni na ba wata mata haƙuri wa- wani lokaci da mu- na ganta tana ta kuka ita kadai ta zo ba ta san kowa ba nace hajiya me ya faru ta ce ku je ku kira shi ma ni na fasa aikin haji wannan fa a madina ne ta ruɗe shi kuma yana abuja ma'aikaci ne abuja daga kano yake ya biya mata aikin haji kawai an sa ta a cikin alhazan abuja ita daga ƙauye a kano shi kawai saboda a can yake aiki bata san yan abujan ba bata san kowa ba ya sa ta a ciki aka je aka biya mata bata san hanyar da za ta je ta yi sallah a masallaci ta dawo ita kaɗai ba kuma ba mai kula ta Hmm? ta zo ta ta yi ta kusan kamar ta yi masa addu'a mara kyau don na roƙe ta nace a karki masa addu'a mara kyau domin shi a ganin sa da a yi miki ki kwantar da hankali sai ce to yaro na gode ba zan sake masa addu'a ba amma dai ya za a yi shi ne muka aka hada ta da wani ya rika dan taimakawa to irin wannan abubuwan yana da muhimmanci cewa duk wanda zai biya wani aikin haji ya kula maimakon ya samu lada sai iya samun alhaki yanzu da wannan ta tsine masa saboda damuwar da ta shiga kaga ai abun- abin da aka tafi nema kuma ba a samu ba haka akwai bukatar da Allah duk wanda Allah ya hore masa damar da zai biya wani haji to ya zama yana tare da shi kuma ya koya masa duk abin da ya kamata Allah ya samu dace to mu je abu na bakwai yau da abin da ya fidda mu dama shine mutum ya je haji dan a ce masa alhaji ko shi ya fidda mu har muka shiga wani la- wasu labarai asabi abu na bakwai annahu la yakhruju al-muhrimu bihima bi shay'in min al-ashiya hatta yukmilahuma alhaji ko mai umra ba zai fita daga aikin hajjinsa ne aikin hajjinsa din nan ko kuma umaran nan tasa ba da wani abu daga cikin wasu al'amura na aikin hajjin ko umarar har sai ya kammala su ma'ana juz'i baya wadatarwa in aka ce ga rukunai ga kaza ga kaza to ba dama ka ce a tunda dai na zo maka na yi dawafi na ga dakin Allah ai shikenan idan mutum ya yi haka bai yi arfa ba bai yi sauran abubuwa ba to aikin haji bai cika ba akwai abubuwan da in ba a yi su ba gaba ɗaya aikin sai an sake kamar arfa saboda faɗin manzo Allah suna sama alhajju arafa arafa ita ce aikin haji duk wanda ya yi aikin haji bai samu tsayuwar arfa ba in an ce tsayuwa kun ba lallai tsayawa a tsaye ba ana nufin zama ko tsayuwar kasancewa ne a cikin arfa shine ma'ana wato tsayuwar arfa ya zama mutum yana cikin hududin eriyar da aka ce nan ce arfa tun daga farkon lokacin da ya zo ma'ana an so yayi azhar a wurin da la'asar tun farkon lokacin azhar sai kuma a shagaltu a yi ta addu'o'i a kyale sallar la'asar lokacin ta in yayi dama an riga an yi ta kuma duka kasar za a yi za a hada su yawa wannan kasarin na ibada ne ba wai saboda tafiya ba yau haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan wuri sai ayi raka'a biyu a zahar ayi raka'a biyu la asar to sai a zauna ayi ta addu'o'i ayi ta zikiri kowa yayi ta nasa yana roƙon Allah madaukaki abin da yake so ranar alfahari ce da Allah madaukaki ke alfahari da bayinsa akan mala'iku cewa ku duba bayina ga sunan shu'ufan gubran sun zo da busu busu da su ga gashi ga kura amma Allah madaukaki ya ce ya gafarta musu to wannan ranar idan har mutum ya zauna har kuma lokacin da rana ta faɗi ma'ana magariba ta yi sai ya samu wannan juzu'i wani juzu'i na, na magariba na dare kai ma'ana ko da magaribar tana yi mutum ya fita dama haka ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin tilas sai ka dade a cikin wato dare ya maka agun ba amma daga rana ta faɗi sai a tafi to kada mutum ya fita kafin rana ta faɗi in mutum ya tsaya ya samu ra- tsayuwar rana sai ya fita kafin rana ta faɗi to ya samu arfa amma zai yanka saboda tsayawar har dare din wajibi ne barin wajibi yanka yake jawowa ba za a ce ya rasa arfa gaba ɗaya ba mun fahimci abin wasu suna fatawa cewa mutum ya fita kafin rana wai ba shi da arfa amma ba haka bane yawa ya samu arfa amma kuma ya rasa wajibi tun da ya rasa wajibi ko zai yanka kamar da asar din abdullahi dan mas'ud ah, abdullahi bin abbas yake faɗi wato duk abin da mutum aka ya bari na wajibi a cikin aikin haji to yanka zai mun fahimci wannan to kaga idan mutum ya rasa arfa babu haji sai ya sake wata ba zancen ramuku ba yankan da zai isa akan arfa yau amma idan mutum ya rasa wasu abubuwan ne daban kamar abin nan tawafi ko sa'ayi to shi wannan haji bai ɓaci ba amma yanka ba zai wadatar ba amma za ka iya dawowa ka yi su mun fahimci wannan idan mutum ya rasa tawafi tawafin kuma wanda ake nufi shine tawafin ifaba yau tawafin ifada shine tawafin da ake ran goma ga wata wanda shine rukuni ko kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma na haji idan mutum bai yi su ba to zai iya dawowa wata shekarar ya yi su akan hajjinsa da ya gabata tare da yanka mun fahimci wannan yau amma ba za a ce kamar arfa a ce hajjin ya ɓaci baki ɗaya ba da fatan mun gane waɗannan da matsaloli ne da ya kamata duk wanda Allah ya sa za shi aikin hajji ya zauna a koya masa a duk inda aka ce ana bita bita din nan to mutum ya je akwai abubuwa da dama da bai san su ba kuma zai san su kada ka ga cewa ko ka taba yi ko kuma ka karanta a karanci ai kai malamin fiqihu ne ba sai ka je gun wani akwai ma mm, akwai abubuwan da insha Allah za a amfanar da mutum in ya je irin wannan wurare din Allah ya sa mu dace to sai ke cewa mutum kar- ba zai fita da wani abu wani bangare na aikin ba sai ya kammala shi baki daya illa bi mastafnahu Allah sai da abin da Allah madaukaki ya toge shi domin Allah madauki ya ba mu ya ba mu togiya anan fa idza fa in uhsirtum ko in aka kange ku aka hana ku zuwa daki yace wa huwal hasru shine aka kange mutum yace fa li hadha qala shi yasa yace fa in uhsirtum in aka kange ku ay muni'tum min al-wusuli ila al-bayti aka hana ku zuwa ga ɗakin ka'aba li takmilihi ma domin ku cika aikin haji da umra bi marabin ko saboda rashin lafiya kaga wannan ya ɗauki kauli na biyun kenan ko dama cewa ba iya hafsin aduwi ba yawwa bi marabin ko saboda rashin lafiya au balalatin ko saboda basewa wace irin dalala ake nufi mutum ya tafi hanyar sai ya bata shi ake nufi dalala a nan yau ba bacewa ta shari'a ya zama mutum ya zama batacce ya bar hanyar musulunci ba ba ita ake nufi ba ma'ana mutum ya taho daga garin su za shi maka sai bata a hanya yayi wani garin daban har aka gama aikin haji sannan ya- ya ya san hanyar maka yana zuwa garin maka aka ce an tashi komai ya kare to kaga ya bata yau to wannan in har ya riga ya yi ihrami to wannan shi ma hukuncin hasr ya hau kansa mun fahimci abin yawwa sai yanka yawwa a sannan ko kuma a ce misali a cikin garin ya bata bai samu zuwa yanzu kamar da yanayin garin yake ba irin da a ce misali ya bata ma bai samu zuwa maka bane a cikin makan sai ya iya bata a wani wuri kuma in ya rasa wanda zai kawo shi sai a yi awa goma sha biyu ma yana zaune a ofishin wani wuri ana neman mai kai shi unguwarsu ba a samu ba shi yasa dama wato Allah ya saka masu hukumomin can da alheri irin abin da suke yi suna tsarin da duk inda mutum yake in dai har akwai wannan alamar da takarda da za a gani a hannunsa ko akwai wata alama da suke baro a maka a ɗaura mutum a hannu to wani wani lokacin wasu mutanen cire ta suke yi wasu yarwar su wayayyu ne to wannan babbar alamar ta ita ce tana nuna maka idan ka bata su suna gani ma'aikatan sun san ofishin da za a kai ka sai a sa ma'aikaci ya ɗauke ka su suna da motoci aikin su ba ruwansu da namun hukumin ko sun yi ko basu yi ba namun suna yin ana kokari gwargwado to amma su ma suna da nasu in wani ya bata to za a sa shi a mota sai a kai shi yawa to aka kai shi su kuma suna ganin nasu ne to sai kuma a nemi officials din wannan inda ya fito ko kasar ko jihar da makamantansu to idan mutum hakika ya samu irin wannan shi ma za a iya samun wannan ah, matsaloli din hasalin zai iya shiga idan mutum har ya bata aw aduwin ko kuma saboda wani abokin gaba ya tsare mutum ya hana shi kamar da aka yi na hudaybiya wani hau zalika da makamancin wannan min anwa'il hasri daga abubuwa da sukan kange mutum su hana shi karasawa allazi huwa al-man'u wanda abin da ake nufi da hasr shine man'u hanawa a dakatar da mutum to idan haka ta faru yace famastaysara min al-hadi ai abin da ake nufi fadbahu mastaysara min al-hadi ku yanka abin da Allah ya sauƙaƙe na hadaya wa huwa subu budnatin shine mutum yayin abin nan kashi daya cikin bakwai na budna ma'ana raƙuma ma'ana me ake nufi ana nufin mutum bakwai su haɗu su biya kuɗin raƙumi su yanka wannan ya halatta a hadaya mun fahimci wannan yawwa au subu'u baqaratin subu'u ne ba sabu'u ba subu'u baqaratin subu'u ana nufin daya cikin bakwai Hmm. one over th- seven yawwa wato mut- su- ma'ana mutum bakwai su taru su sai saniya su yanka kowa an ta biya masa aushashin ko kuma rago ko tunkiya mutum a a ƙashin kansa shi kadai nan shi ba ba mutum biyu ba za su haɗu a rago ɗaya ba mun fahimci wannan yau kada mutum ya gano girman naman kawai shi ba naman ake kallo ba yawwa amma an an lura da girman raƙumi da girman sa mutum bakwai za su iya haɗuwa don idan mutum yana da kudin zai iya biya shi kadai nasa Hmm, ku duba ku ga irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadayarsa nawa ya yanka raƙumi fa guda ɗari kamar kudin biya shi wani malami ke cewa har zuwa yau ba a samu wanda ya yi irin wannan ba haka kawai wani ya ce nasa gashi nasa har guda ɗari Hmm, mutum zai iya yi don neman lada Hmm, to amma za ga mu yanzu musamman 'yan najeriya wallahi abin akwai takaici a ciki za ga mutum da kudin a jikinsa amma kullum tunaninsa shi hadayan nan wai ta yi tsada amma kuma kullum tunaninsa tsaraba bai karasa ba saboda tsaraba zai kulle kudi ya ta cewa ba shi da kudi ya ta yawo kaga wani amina yana ta yawo yana neman ina zai samu hadaya mai arha har yan ciwaciwa su cuce shi duk ana samu wani zai ce ya ciwaciwa a can ana samu masu ciwaciwa kwarai su karbi kudin ka su ce za su yi ma yanka kuma ba za su yi ba sai su baka receipt ga receipt sosai an buga a sa za ka biya riyan 250 dama kana ganin irin wannan to ta ƙarya ce yawwa kada ka yadda da wannan ko ka je da kanka ka yi ko kuma a bayar ta hanyar hukumomi su karba a yi ta hanyar bankin bankin duniya suna da tsari da suka sa za a karbi kudaden alhazan kuma sannan su je ga dabbobin nan sun riga sun so akwai mayanka daban-daban suna nan a cikin mina da area mina da musdalifa ana yanka wa mutane mutum ya sayi wannan coupon din coupon suke sayarwa an ka sai coupon din shikenan ka dauka kamar kayan hadayarka to ne yafi wa mutum sauki da ya je sai yana neman mai arha saboda shi wancan din wajen kudin dala 100 ne Mm. kaga mutum kuma sai ya ga cewa in ya samu ta ɗari biyu da wani abu ma'ana riyal inda dala ɗari ɗaya shine ɗari uku da saba'in da wani abu wani lokacin ma yakan kai wajen ɗari hudu to sai kaga dan najeriya yana jin zafin ya zare wannan riyal 390 ko da wani abu ya bayar amma yana tunanin zai zo ya yi tsaraba bai karasa ba kuma tsaraban nan ba tilas bane a kansa amma ga ibadarsa bai cika ta ba ai ta zance wani har rantsuwa zai ce wallahi kudinsa ya kare amma kuma yana nan yana tunanin wallahi bai saya wa wani komai ba bai saya wancan komai ba wato muna da matsaloli da muka dora kanmu Mm, na'am eh I- iya bakwai ne Mm, mutum bakwai ne kada su fi mutum bakwai in suka fi mutum bakwai ya zama takwas to ɗayan shi ma sai dai je ne wasu mutum shida su samu wani raƙumin ko saniyar Mm. na na sai dai idan ɗayan zai- zai- wani zai cika ya zama na nafila yi yau eh kamar mutum shida in suka saya ai kaga akwai sauran na mutum daya sai ɗayan ya zama yaniyar na mutum biyu ne shikenan amma dama wucewar ne aka yi magana eh dama abinda ya halatta in ka so fa zaka zaka iya ɗarin ma in kana da kuɗi yau na eh in bai sani ba ba matsala idan ya ba da kuɗinsa aka cuce shi ba a yi masa ba bai san abun ba shikenan abun Allah madaukaki shi tsakaninsa da ubangiji Allah ya fi sun da ya fidda kuɗi za a yi masa yawa shi yasa dama yake da ai kullum a babin taukili a fiqihu harkar fiqihu a kowanne babin aka ce taukil taukil shine wakilci wakilci ka wakilta mutum ya zama wakilinka to ana buƙatar amana kullum ake zancen amana ka samu mutum amintacce a zamanin yanzu mutane akan harkar kuɗi akwai takaici yadda wasu suke wato shiga wani idan ya hango kudin da zai tara wannan din ya fi hange ba a tsayuwarsa gaban ubangiji ba Mm, to ya kamata mutane a rika wayar da kansu yawa duk wanda yake da dan uwan da zai je aikin haji ya gaya masa wannan kada ya da irin waɗannan abin din akwai tsarin da ni dai nan na san a hukumar eh, jigawa suna tsarin su kuma tsarin su yana da kyau kwarai hukumar alhaji ta jigawa akan wannan aikin hadiya din suna wa- kwamiti da suke karbar kudaden shi ma ga wanda ya so wanda yake so wanda ya ce baya so zai je da kansa ya je yi amma wanda yake sha'awa zai ba da kudinsa kuma ana sa wakilai wakilai daga cikin nan ma'aikatan kuma a hada da wasu wasu daga cikin dalibai da kuma wasu dai su je har bankin a biya kuma a zuba ido a ga an yanyanka adadin har ma in suna so su ɗauko naman za a ba su mota su sako su kawo wanda yake so a maka ya gasa ya ci ko ya soya duk ana yin wannan yawa ba a cewa ba a samun kuskure akan samu to amma dai ana yin kokari gwargwadon abin da ake Mm. to wanda kuma zai sauƙaƙe wa kansa ya wannan wanda kuma zai je da kansa kuma akwai damar mutum akwai mayanka da mutum zai je shi kuma ya biya da kansa a lugun a yanka masa da idansa ko amma a bashi wuka a yanka da kansa duk akwai to amma kuma da nisan da lokacin da zai ɗauke ka wani sai wajen awa shida ko bakwai bai ma je gun ba yau to ga wahalar wannan abun sai ya sa masa ya yi haƙuri da abun wallahu allah dai ya taimaka mu ci gaba da darasin mu yau mun koma bita alhazai kenan eh na eh na'am eh kamar ya Mm. a za ana yin layya mana za a yi layya za a yi za a yi Mm, za a yi Wane. tayyib sai ke cewa bi marad mun kama mun yace fadbahu mastaysara yau mun abin da ya tsaye da mu shine wa huwa sub'u budna ko aw sub'u baqara Ah, ausha mun yi wani gane shi yawa yazbahuha almuhassaru shi almuhassaru mutumin da aka tsare ismu maf'ul ne ba almuhassiru ba in kace muhassiru ismu fa'il almuhassaru shi mutumin da aka tsare din bai samu damar karasawa ba abin da zai yanka din shine wannan wa yahliqu wa yuhillu min ihramihi shikenan sai ya aski ya kuma warware daga ihraminsa bi sababin hasr saboda wannan hana shi din da aka yi dakatarwar da aka yi masa kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka aikata lamma saddahumul mushrikuna amal hudaybiya yayin da mushrikai suka hana su shiga maka shekarar hudaybiya fa in lam yajid al hadiya idan mutum bai samu hadayar ba falyasum badalahu 10 ayyamin to abin da zai shine yayi azumin kwana goma kama fil mutamatti'i kamar yadda mai tamattu'i zai kama fil mutamatti'i kamar yadda mai tamattu'i zai mai tamattu'i shi- mai aka ce masa dama hmm? gashi nan zai zo mana a gaba ko zai yi aiki- zai yi uku azumi uku a haji a haji ana nufin a kwanakin haji kuma a cikin iriyar harami mun fahimci wannan yawwa wancan ariyar harami ya kunshi da makka da mina banda arfa arfa ba a cikin harami take ba yawwa amma ariyar makka da mina duk a cikin harami suke yawwa to mutum ya zama ya haji a wannan kwanakin a nan a wannan koda ya misali yana cikin azumin ya fita ya je jidda ya da wannan ba matsala bane yau kada mutum ya ce ba a fita yau kana wurin dan tafiya ta kama ka ka je ka dawo ba matsala bane kai azumin kwana uku a nan sannan kuma in ka koma garin ku wa sab'atun idza raja'tum in raja'tum ba ana nufin ku komo masaukin ku ba a'a in kun koma gidajen ku asalin kasashen ku sai kai azumi bakwai kaga goma kenan Mm. kaga ko a kowanne abu na lamarin addinin musulunci za ka ga akwai sauki a cikin sa asharatun kamila din Allah yake so a tabbatar kuma ya tabbatar da ita amma sai aka sauƙaƙe maka cewa saboda can kai bako ne a garin ba ɗan garin bane ko kuma akwai wahalhalu la'alla ma guzuri ba zai isa ba da sauransu kar a ɗora maka yunwa ta ma tsanani sai aka ce kai iya guda uku sauran bakwai din in ka komo gida ka komo gida kuma ba a tilasta maka lalle ka yi su kafin ramadan ko kafin wani hajjin a duk lokacin da ka samu dama ka yi su kuma ba wajibcin dole sai dole sai ka yi su a jere zaka iya rarraba su wannan yau bayan sati ka kara bayan wata ka kara Hmm. rahmar ubangiji kenan yawa to shine sai yake cewa آه، ثم يحل sannan sai ya walwale thumma qala ta'ala sai Allah madauke shi wala tahliqu ru'usakum kada ku aske gashin kanku hatta yablugha al-hadiyu mahilla har sai hadiya ta kai wurinta malamai sun tattauna akan mahilla din nan me ake nufi suka ah, suna cewa wasu suna cewa ana nufin bigire bigire imma zamanin wa imma makana yawa suka ce abinda ake nufi ya zama ranar goma ga wata tunda ran goma ga wata ne ake yin yanka in ku aka ɗauke shi mahalli dama shi ne mina ran goma ga wata ɗin kuma a mina to shi sa wasu malaman abin da suka tattauna a nan shi ne mutum shin ana fahimta cewa mutum ba zai aski ba har sai ya yi hadaya kenan ko ko ya halatta ya iya yin askin kafin ya hadaya me magana zahirin nassin yadda Allah madauki fada ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hajju mahilla idan aka fassara zaman ake nufi cewa har sai ka kai goma ga wata to tartibi ba lalle bane mun fahimci wannan in ku ana nufin sai ka kai yin hadayarka ka kammala ta to ka bi kenan sai ka yi hadaya sannan kai aski to anan tambayar dama tana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajjinsa wanne ya fara yi hada ya fara yi kafin ya aski annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ya zo ran goma ga wata da ya baro mina ai da ya baro muzdalifa da gari ya waye masa a muzdalifa ya taso ya taho a kafa yana tafiya yana tafiya a da ko abin hawarsa kai yana zuwa mina jifa ya fara yi jifan aljamratul aqaba wato wanda ake mun san wurin jifa wanda suka sani guda uku ne ko wurin jifan guda uku ne yawwa kamar da ake cewa jifan shedan da karami da na tsakiya da kuma babba yawwa to shi ita majefa ta farko ran goma ga wata sai a wuce ba za a jefa ba ta biyun ma sai a wuce ba za a jefa ba sai a je ta ƙarshe babba ita ce jimartul aqaba to a ranar goma ga wata da safen nan ana isowa mina abin da za a fara yi kenan to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan abin ya fara yi yana gama jifan nan sai ya tafi mayanka aka yi masa wannan yankan har ya yanka wannan guda ɗari sannan ya dawo ya kira mai aski aka yi masa aski mun fahimci wannan sannan a lokacin kuma ya kama hanya ya tafi makka sai ya je ya tsawafin ifada daga mina ya tafi makka ya tsawafin ifada ya kuma dawo mina ya zauna ya kwanakin mina din nan guda uku mun fahimci abin to wannan tartibin dama a ranar goma ga wata ayyuka hudu ne akan mutum da wannan jifa din na jamratul aqaba da kuma yankan da aski ko saisaye sai kuma tsawaful ifada waɗannan ayyukan a ran goma ga wata ake yin su to ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasa aikin hajin wanda kuma bayan sa bai sake wani aikin hajin ba mutane sun zo sun yi ta tambayar sa wani kasan aikin haji komai ilimin ka duk yadda kake karatun sa to in ya zo kuma sai ka sake muraji'a ka sake karantawa yawa wanda ya wanda ma yake yi sau da yawa duk shekara sai ya sake muraji'a ya duba nan mas'ala kaza mas'ala kaza to ballantana wanda suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yin farko wani a ranar aka fara idan haka suka zo suka yi ta tambaya wani suka yi ta kuskure wani ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nayi aski kafin in yanka yaya zan yi sai ce je ka ba komai je ka yankanka ba matsala ma'ana gabatar da askin akan yanka ashe ya halatta da nassin aikin man- a, da nassin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan shi yasa wannan ayar ba wajibci take gaya mana cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla ba ta bangaren wajibci bane tunda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajibci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya khassasa wannan ya nuna cewa ba matsala zaka iya yin yankan a zaka iya yanka an kai jifa zaka iya yanka sannan kai aski kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za kuma ka iya fara yin askin sannan kuma ka je kai yankanka kamar yanzu misali da yankan ya zama da irin wannan tsari kamar da ke gaya man ɗansu mafi yawan mutane abin da ma suka saba yi in suka zo suka yi askin nan ai suka yi jifa to a lokacin nan dama ga wuraren masu aski nan kusa da gun jifa kana fitowa wani ma abokinsa ne ne masa da reza ga sunan dai kace kace ko ina gashi sai ka samu ai maka ana maka wannan to ya- daga nan ake cewa mutum yayi at-tahallul asghar wato warware harami amma karamin warwarewa wadda ba ta halatta wa mutum ya taki iyalinsa mun fahimci wannan yawwa amma zai iya yin zai iya cire kayan wannan ihramin mayafin nan da gyautan ya cire su ya sa kayansa na gida zai iya sa turare ya sa hularsa ya sa komai sai ya tafi maka sai ya tsawafin ifada tsawafin ifadan ba sharaɗi ne sai an yi shi da wannan ihramin baran goma ga wata yawwa sai ka iya zuwa ka yi tsawafin ifadar ka da kayanka na gida kaga kenan kayi yanka a kayi jifa ko kayi aski kuma kayi tsawafin ifada to in ka dawo mina zaman nan da za ka yi a kwanakin minan ka iya fita ka je ka yankan tunda duk kwanakin zaman mina lokaci ne na halaccin ayyanka mun fahimci abu saboda duk akwai sauki a ciki da ka iya yin wannan a lokaci guda ka iya jinkirtawa hatta tsawafin ifada akwai fatoyin malamai da suke halatta mutum in da wahala fita daga minan ya je makan ya yi ya dawo saboda cinkoso zai iya tsayawa ran da ya fita daga mina ran sha biyu in ya so fita sha biyu ran sha uku in ya so fita sha uku sai ya je ya tsawafin a ifada ɗinsa wannan dai wanda abin ya shafa zai aikin haji sai ya je ya karatu kafin ya ya binne yau na wato kamar sanyi eh mutum ya riga ya sa haram na sai da farkon yinsa Na'am.
sai kuskure ya ɗebe shi sai ya ɗebe kansa idan mutum ya rufe kansa da kuskure yana cikin irami ba matsala bai sani ba Eh, misali za ka ga mutane da yawa a shekarun da ake haji da sanyi a musdalifa ana kwance wani yana bacci bai san ma ya ɗauko ihramin ya rufe kansa da shi ba yawa tare da cewa in mutum yana sane ya rufe kansa to ya ya yi wani abu- laifi daga cikin abubuwan da suke mahduratul ihram ne. amma mutum bai sani ba yana cikin bacci dama mai bacci an ɗauke masa alƙalami ko sannan idan mutum ko saboda jahilci bai sani ba za ga wasu mutanen in zafin rana ya yi musu yawa sai su dan nade an kai musu magana sai kai zafi ya dame ni sai a ce a to ai ya saba wa tsari sai to bai sani ba in aka ce masa hajjin ka ba zai baci ko wani makamancin wani to sai ya tsorata sai ya cire to wannan ba za ka ce masa zai yanka ko wani abu ba rashin sani ne da haka abu- abubuwa da dama in mutum akwai jahilci Allah madauki na yafe masa ya dauke ba matsala to yau dai kun dauke mana tafsirin ya koma eh, ya sunansa bitan alhazai to ko za ku haji ne duka na'am ta Allah ya sare kowa ya samu zuwa na'am jifan goma ga wata eh Mm. Mm. na'am kayansa ba Wanne- daga wannan jifan kana yin jifan ka yi aski tukuna sai ka cire wannan kayan shi ne ya fi akwai wanda suka domin ai aski yana cikin manya-manyan alamun wato ah, fita daga ihrami shi yasa yawwa kar ka cire kayan sai ka yi aski yawwa eh sai ka yi aski yawwa Mm. na'am i bayan mutum ya yi jifa ya yi yanka ya yi aski ya yi tsawafi ya sa'ayi duka ai mutum yana da karfinsa zai iya dama ya yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya dawo maka ya dawo mene ya zaman sa ya gama aiki nan da kaga zai gaba ɗayan abin da ake so ma rukunin haji ka gama kenan amma mutum ya jinkirta din nan to yana nan a cikin matsala bai- akwai rukuni a kansa bai karasa ba haka mutum yana da karfinsa da zai abunsa ya je ya kammala abunsa a ranar da zai yi yawwa matsalar dama tana faruwa mutum yana tare da ko mata ko tsofi wannan yana aiki abun yana da wahala matukar wahalar ka iya yin sa a lokacin da kake so da tsarin da kake so na eh a'a eh sai sai da aka ce na kai ake nufi ai kaga abin da Allah madauke mana wala tahliqu ru'usakum banda gemu banda gashin gaba banda sauran abubuwa yawa abin da ake aski dama kansa gashin kai eh ba ba dama gemu ko a aikin haji ko ba aikin haji ba ba a aske shi eh yawa to mu je ina ne su ce ثم قال تعالى سنة الله مدوكي يسي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يسي وه- يسي وهذا من محظورات الإحرام wato aske a gashin kai kafin ranar goma ga wata yana cikin mai mahaduratul ihram abubuwan da aka haramta idan mutum na cikin ihrami sai sai- shine ya ce yawa izalatu sha'ari gusar da gashi a cire shi a aske kenan bi halqin aw ghairihi ko ta hanyar askewa tan kwabo ko kuma saisaye duk an hana li'anna al-ma'na wahid domin kuma ma'anar ɗaya ce minar ra'asi daga kai ne au minal badan ko kuma daga jikinka a ko'ina ma'ana wajen abin da aka haramta ka cire din to har da gashin ko'ina kar a cire shi wancan magana muke yanzu nan ɗazu ana magana in ka zo aski ina za ka aski to iya kai za a aski amma idan kana cikin ihrami an hana ka ka cire wani gashi a jikinka a ko'ina ne ko gashin hamata kar ka sa hannu da gangan ka tsige shi mun fahimci wannan yawwa a bar shi haka Allah madauki yake so ya ga mutum alamar da dama Allah yake so a wannan lokaci da mutum ke ihrami shine ya zama wannan bususu din duk matsayinsa duk mulkinsa duk darajarsa duk kaskantarsa haka Allah yake so bawa ya zama saboda na saman ya ji wannan kaskancin ya sauko ƙasa ya samu tawadu yau gashi a matsayinsa shine wane gashi nan yana yawo ko fant babu ko ba haka bane abu ko pant an hana mutum ya sa kawai abin da zai sa ya ɗaura wannan mai kama da zani ɗin gyautan kenan sannan kuma ya yafa wannan duk kibarsa dilla masa sai an gani mun fahimci wannan abu yawwa don haka kowaye mutum kuma duk darajarsa Ko- shi yasa wato ba abu mai daɗi irin musulunci Allah maɗaukaki yana ba mutum dama ta wa'azi ko da ba ta karatu ba to a aikace domin a aikacen nan mutum zai ji cewa in shi babba ne yau ga shi ga shi ga talakawansa suna zaune suna labbaik Allahumma labbaik yana faɗin girmama Allah ya Allah mun amsa maka ashe shi ma akwai wani abu a samansa ko ba haka bane wannan yana da cikin manyan darussa dan haka mutum kada ya cire wani abu na gashi a jikinsa ba iya gashin kai kawai ba gashin gaba gashin hamata ko ina gashi yake kada a aske shi sai idan an gama waɗannan ayyuka sai ran goma ga wata ka yi jifa to sai ka je ka yi aski sai ka yi waɗannan abubuwan kuma ka sa kayan ka na gida shi ne sai ke cewa li'anna al-ma'ana wahid min ar-ra'si aw min al-badan ko daga jiki ne ko kuma akai li'anna al-maqsuda min zalika usul ash-sha'th domin maqsudin abin da ake nema shine a ganka wato da gizo din nan busu busu ga kura ta lullube ka kuma ba zancen tsafta shi yasa kaga turare ma an haramta maka kasa ashe ba gun gayu bane ana sa turaren kafin a shiga ihrami kuma da Aisha take cewa ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa masa turare lokacin da zai shiga ihrami hakanan ran da ya fita daga ihrami ta sa masa turare yau amma in dai an shiga ihramin nan to kada a sa turare ko a jikin tufa ko kuma a jikin mutum Mm. to sai shi li'annal maqsuda min dhalika husul ash-sha'af wal man'u min at-taraffuh bi izalatihi da kuma a hana mutum jin daɗi taraffuhi shine shantakewa kamar a hausace da zaka ce mutum ya shantake ya more ya ji daɗi shine tarafuhi yawa bi izalatihi idan yace ya gusar domin idan mutum aka ce da yayi gususu ko ina gashi a jikinsa kwanciyar hankali da nutsuwa da morewa da fantamawa ai shine ya aske ya kauda wannan kazantar a jikinsa ko to wannan din shi aka hana yawa shine maqsudi a lokacin da mutum yake cikin ihrami amma in lokacin ah, tahalluli yayi shikenan sai ce wa huwa mawjudun fi baqiyati sha'ri wannan kuma akwai shi a sauran gashin ma duk gashin jikin mutum akwai shi ma'ana a bar shi bususun nan yadda yake a bar shi kaca kaca sai idan an fita daga ihrami sai a aske wa qasa kathirun min al-ulama'i ala izalati ash-sha'r taqlim al-azfari da yawa daga cikin malamai sun yi kiyasin yankan farce akan gusar da gashi ma'ana yadda aka hana maka in kana cikin ihrami ka gusar da gashinka to haka nan kada kada a yanke farce bi jami'i taraffuhi saboda me abin da ya hada su illar da ta sa aka yi hana gusar da gashi shine me a ka- a hana ka taraffuhi jin daɗi to shi ma yanke farce in ka yi shi ai kana samun sauki a hannunka ko da kaga akwai damuwa mutum kana gaisawa da mutane garin hannunka ya shiga sai ka ji ka ji wa mutane ciwo in akwai farce mai tsawo a hannunka kaga ba ka jin daɗi jin daɗi shine ka yanke wannan farcen sai ka samu hutu to wannan in kana cikin ihrami an hana ka har sai idan ka gama da fa- mun fahimci wannan sai ce wa yastamurru min man'u mimma dhukira shi abin da aka hana din nan na waɗannan al'amura yana dogewa yana ci gaba tare da mutum an hana ka hatta ya bulwa alhadi mahillahu har sai hadiya ta kai bigilan inda za a yi ta wa huwa yawmun nahar kaga shi ma nan ya fassara mahallin da zaman ba da mahalli makani ba yawwa آه، سيكي والأفضل أن يكون الحلق بعد النهر abin da ya fi shine mutum ya zama askin bayan an yi yanka ne don me iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kama tadullu alaihi al-aya kuma kamar yadda wannan aya take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi yawa shi yasa id- yanzu id- me- shi yasa malamai suke cewa me hukuncin mutum idan kafin ya tafi ma mina ya ga akwai kuttu kuttu haka kesk kesk muke ce masa ko na irin bankin shi abin nan islamic development bank da su suke daukar nauyin yin wannan hada in mutum ya so ya yi waɗaya ta hanyar su a cikin maka akwai wuraren su daban-daban za ka iya zuwa ka biya kuɗinka akan cewa dama ba za su yanka maka ba sai ran goma ga wata mun fahimci abin to idan ka riga ka biya din nan in ka zo ka yi jifa ran goma ga wata kana yin jifan nan naka kana cikin hukuncin waɗanda suka gama jifansu mun fahimci abin da haka kawai ba damuwa ka je kai askin ka kana cikin waɗanda suka yi wannan suka dabbaka wannan ayar kuma suka yi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi ma'ana bayan jifa sai aka yanka sannan sai aka yi aski da haka ba damuwa ka je kai askin ka domin kai kana cikin hukuncin waɗanda suka riga suka yi a hadiyansu sun riga sun biya kuɗin in bai jami'a saboda ka yi taukili wakili kuma dama a ka'idar lokacinsa muddin ne ka bashi ba zancen kai muta ba a saka tabbatar a lokaci yanzu kayan ko ba kai ba yawwa muddin dai akwai aminci da fata mun gane yawwa ah, yace wal afdalu eh, sai ce wa yustadallu bi hadhihi al ayati magana ne Aha. yace ana kafa dalili da wannan aya din ala anna al mutamatti'a kan cewa mai hajjin tamattu'i إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر idan mutum mai tamattu'i ne wasu abubuwan suna bukatar sai an yi bayani kuma dogo sai ya dauke mu lokaci me ake nufi da tamattu'i yawwa tamattu'i shine mutum yayi aikin haji tare da umara ma'ana lokacin da zai zo miƙati sai ya niyyar yin umara ko dai ya ce labbaik allahumma umratan ma'ana a zuciyarsa ya niyyar umara kawai a zuciyarsa kuma dama da niyyar cewa in ya je haji ya- an ya je maka ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ya fita daga umara kenan to shi kenan kuma zai je koma kayansa na gida duk abin da aka haramta masa saboda ihrami to yanzu ya halatta hadda in yana tare da iyalinsa domin warwarewa ce babba wannan sai ran takwas ga wata ran da alhazai gaba ɗaya za su sake niyya kuma sai a shiga a tafi mina washe garin tara ga wata kuma a tafi arfa to ran takwas ga wata ɗin sai kuma ya ce labbaik allahumma hajjan kaga ya ya yi umara ya kuma yi haji shigowar sa maka shigowar umara ce duk da a zuciyarsa akwai niyyar haji mun fahimci wannan to ya halatta kuma a gare shi tun a gun niyya din ya ce labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajji yawwa ya Allah na yi niyyar umara ina mai tamattu'i da ita zuwa haji ma'ana ya shiga cikin niyyar umara tare da haji din mun fahimci abin amma kuma ba mai kirani bane to idan har mai tamattu'i ya taho da abin yankansa misali mutum a madina yake sai za shi maka ya shiga ihraminsa to kuma sai ya ɗauko ragonsa ya sa a mota ya taho da shi tun a can gida ya zo kayansa zai taho misali dan madina ne mun gane misali to idan ya zo lam ya tahallal min umratihi ba zai warware ya fita daga umran nan tasa ba qabla yawmin nahari kafin ranar goma ga wata saboda me tahowa da hadayan nan ya mai da shi mai kirani ya hana shi yin tamattu'i kirani kuma dama mai ma'anar kirani shine niyyar haji da umara a gwame kai niyyar cewa kayi niyyar umara tare da haji yadda idan mutum ya zo ya yi umara ya yi tsawafi ya yi sa'ayi to ba zancen kuma je ya warware kayansa ba ta matu'i yake ba haka zai zauna ko kwana nawa ne tsakaninsa da ran takwas ga wata haka zai zama cikin ihrami a maka ya ta zama har takwas ga wata kowa sai a fita tare da shi ihraminsa ya yi datti ko ba haka bane amma an halatta masa dama ya wanke ya cinye ya wanke ya sake ihramin na kawo wannan ne dama dan faɗi wannan wasu mutanen suna haramta wa kansu wai ba a yin wanka ba a wanke ihrami zaka iya cire ihramin ka ka wanke ka sa wani ihramin da haka sai ka sai wani irin sa suna nan da sauki Mm, sai mai tsoron tsaraba ne ba zai sai guda biyu ba Allah ya kyauta na'am Mm, kamar wasu idan sun zo wajen hadayar na'am sukan sa jini a cikin saka Mm, ko abin da na'am jini na na yanka na dabba ai ba na jisa bane irin wannan na'am ka wanke shi dai don tsafta ba matsala Mm, sai idan ya yi yawa da yawa sosai masfuhi lokacin yanka ko makamancin wannan yawa mu ci gaba ina ne yace wa bi- wa yustadallu ai mun kar a yawa sai yake cewa mutum ba zai ai mun fahimci wancan zancen cewa ba zai fita daga ihraminsa ba saboda koro dabban nan annabi sallallahu alaihi wasallama haka yayi lokacin da ya aikin hajjinsa ya taho da raƙuman da za a yanka masa amina guda ɗarin nan haka ya taho da su daga madina ana tafiya tinkis tinkis wannan abun lokacin da suka zo dama shine sai yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suq- lama suqtul hadi wa la ja'altuha umratan da na sani wani shine ma'anar wannan a larabci da abin da na sani yanzu na san shi da to da ban yi haka ba da ban koro dabban nan ba da na sanya wannan niyyar da na ɗauko da na mai da ita umara shi kenan nima da na yi tahalluli mutum ya samu ladan umara daban ya samu ladan haji daban ina fata mun fahimci abu eh kamar ya hmm i ma'ana da abin da na sani a baya zai dawo mun yanzu lawis taqbaltu min amri mastadbartu shine ma'ana abin da na sani din da na sani yanzu da da na san shi da ban yi ba domin ai da yake nufi can kafin ya taho idan da sai yanzu ne me yaushe kuma zai je ya fasa tahowar yawwa dan haka zancen shine abin da na sani yanzu da na san shi a da kafin in taho to da ban taho da dabbobin ba shine kawai kamar mutum ya ce da na sani da ban yi kaza ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da na warware sai in maida ita ta zama umra shi yasa ya umarci sahabbai suka maida hajjin wanda ya dauko aikin haji ma da yawa suka juya suka maida ita umra shi yasa har ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad a bayanan da yake yi na nuna falalar tamattu'i har ya nuna kai tamattu'i shine sama bal shine ma wajibi shi ya kamata ma kowa ya yi tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin da ya sani da shi yayi da haka sai shi yafi yafi kirani yafi abin da yayi din wasu kuma suka kalli aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi annabi yayi aiki a ce ba shi ba to sai a ce wai shi ne ya faɗi haka ko yau don haka abin da ake faɗa dai shine idan mutum ya koro ya taho da dabbobinsa daga gun miƙati har ya shigo maka da dabbar yake tafi da zai yanka to ba zai yi tamattu'i irin wancan ba ko da ya kira sunan kansa tamattu'i a niyyance to yana nan dai ba zai warware ba a aikace ba zai yi ba ba zai warware ba har sai ran goma ga wata idan uh, hadaya ta kai mahallinta saboda wannan maganar ne yawwa
ya halatta kenan idan mutum wani matsala ta faru da ce laula ba an tuka zala kana kaza mm.
mutum zai iya yin mm.
cewar da na san abu da zai a wannan ayi tashri'i mai mai- annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan Eh, yanzu mutum ba zai ce a da na sani da na kaza ba, saboda hukunce hukunce duk mun san su kafin mu fara Yau. na'am ina ne wurin yau sai ke cewa fa idza tawafa in yi tawafi yayi wasa'a lil umrati yayi tawafin sa ya kuma sa'ayin sa na umra a ahrama bil haji kawai shikenan sai dauki ihramin haji in lokaci bai ba sai ya jira shine ma'ana in ko lokaci yayi kawai shikenan sai dauki ihramin haji wa lam yakul lahu ihlalun ba zai warware ba bi sababi sauqil haji ya ce kai abin nan wato abin wannan ihi- abin nan ba zai ce ya warware saboda mai ba zai warware wannan ihramin nasa saboda yayi umara ya warware kuma ya zauna ya jira takwas ga wata ba saboda mai bi sababi suqil hadi yau sauƙin hadi saboda ya koro dabbobinsa wa inna ma muni'a na ma'amana tabaraka wa ta'ala min dalika Allah madaukaki ya hana wannan ne lima fihi min adh-dhulli wal khudu'i lillahi wal inkisari lahu saboda a haka din akwai kaskanci ma'ana mutum ya ta yawo da dabba Allah madaukaki kuma a cikin ibada wannan din shi yafi so kana ta yawo ga kayanka ga dabbarka eh to wannan yanayin a barka a cikinsa ka shiga cikin wannan yanayin kaskancin da kuma inkisari zuciya ta karye ka yau ga ka kai ba komai bane to wannan din shi yake so shi yasa aka hana mutum wattawabu da kuma tawabu allazi huwa ainu maslahatil abdi kuma wannan kaga ainihin maslahar bawa ne a ce ya samu tawabu ya samu kusanci zuwa ga ubangiji wa laysa alaihi fi dhalika darar min darar ba shi da komai na cuta a kansa ba shi da wata matsala fa idza hasala darar in ko ya samu wata cuta wata damuwa bi an kana bihi adam min min maradin ko ya zama akwai wata cuta ba shi da lafiya yantafi'u bi halqin ya zama cewa zai amfanu idan ya aski misali ciwon kai ya masa zafi ya zama cewa ko likita ya ce sai an yi aski sannan ya samu sauki ko kuma kwarkwata a wancan zamani an samu wanda kamar mun san hadithin ka'ab ibn ujra sababin sa kenan saboda kwarkwata a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarnin a yace ya je ya aski ya aski kuma ya fidiya yawa idan mutum ne abinda yake ya saba wa umarnin ihrami abinda ake cewa zai yi sunansa fidiya yawwa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk hadaya kuma daban ita ce saboda yin tamattu'i fidiya kuwa fansa ce saboda kayi laifi yawwa a sifa idan hasala darar bi an kana bihi adam min maradin yantafi'u bi halqi ra'sihi law bi harqi bi halqi ra'sihi lahu ya zama cewa zai iya ya aske saboda ya aske kansa ya aske gashin kansa domin wannan au quruhi ko saboda raunuka kurji au qummalin ko karkwata shine qummal wa nahu dhalik fa innahu yahillu lahu an yahlika ra'sahu to ya halatta ya aske kansa walakin yakunu alaihi fidyatun amma zai fidya min siyamin thalathati ayyam gashi ne ya fassara zai azumin kwana uku wa sadaqatin da kuma sadaka ala sittati masakin shi kuma sadakar sa miskinai shida au nusukin ko kuma yanka shine ma yujzi'u fi udhiyatin abin duk da ya halatta a yi layya da shi to shi za a fidiya da shi ma'ana sharuɗan dabbar da za a yi layya da ita to ita ce za ka ɗabbaka ita za ka yi aiki da ita lokacin za ka yi fidiya mun gane wannan wannan dama abubuwa uku ne aka bayar kuma zaɓi ne za ka iya wancan za ka iya wannan ko ka azumin guda uku ko kuma ka ba da wato ka ci da miskinai a guda shida kowanne ɗaya a ba shi nisfin sa'i nisfin sa'i me sa'i duk duk shekara sai mun tambaya ko da mudin nabi mai ake nufi da shi da sa'i mai ake nufi da duk shekara mutum kowa shekara arba'in za ga wani lokaci yana tambaya wai mun mun kasa rike mudin nabin nan ya yake za ka kullum za a fidda abin nan fidda kai zakar fidda kai za ga ai ta yawo ana aro wannan ya aro ina mudin nabi duk sai ka gidaje da yawa babu da mun san muna kanana sai babu duk kofar fada babu sai gidan liman kullum sai a aika mai ta jira yana wancan gidan ba su gama ba yana wancan gidan ba su gama Allah ya kyauta yana nan ana sai da shi mutum zai iya sayowa ko a nan kamf mutum ya je kano sai ya sayo shi ya zama yana da mudun nabinsa to mudun nabi guda biyu shi ake ce ma me nisfin sa'i guda hudu shine sa'i daya don aka ce mu abin nan nisfu sa'a shine ka samu mudun nabi biyu yawa mun gane yawa to shine sakamakon fidiya abin da mutum zai bayar sai ke cewa fa huwa mukhayyarun wannan zabi aka bashi sai ce wan nusuk afdalu mutum ya yanka yafi zub da jinin nan Allah ya fi son sa duk a cikin harkar irin waɗannan ibadu din yawa mu kuma za ga shi muka fi gudu saboda kuɗi kaga mutum ya zo yana iya taimaka wallahi sai ina nanata wannan ne saboda mutumin da ya je wallahi in kaga yadda ake fatawa mutum irin kamar ina maganar mai mafarkin yana kan raƙumi dinnan ya faɗo aka ce aka fassara masa aka ce wuta zai faɗa sai ce sai na makalkale to irin wannan fatawa za a ga an zo ane maka akan rashin kuɗi mutum ya zo ce maka ne yanzu kaza da kaza akwai abu ba da kuɗin sai a ce to azumi to ai azumin kuma yanzu a ina zan yi wahala kaza da to ka ci da miskinai to ai ba kuɗi to me yake so a yi Allah maɗauki kyauta sai ce fa huwa mukhayyarun wal nusuku afdal yace fa sadaqa fa siyam abin da yafi shine mutum ya jera a haka ko dai ya yanka ko kuma ya bada sadakar ma'ana ya ci da miskinai shida ko kuma ya yi azumi uku azumin shine karshe yace wa mithlu hadha kullu ma kana fi ma'ana zalika min taqlim al azfar to lokacin mu kuma ya tafi yace misalin wannan shine duk abin da ya zama kamar haka na wato yanka farce aw taghtiyat ar-ras ko mutum ya lullube kansa au lafsul makhiti ko mutum ya sa tufafi masu dinkakku dama abin da aka hana shi da mutum ya sa dinkakku tufafi yawa amma mayafan nan guda biyu ɗaya ƙasa ɗaya sama wani shi ake sawa au tatayyubi ko kuma mutum ya sa turare shine tatayyub fa innahu yajuzu inda darurati in larura ta kama zai yi ma'a wujubil fidya amma kuma sai yayi fidya mun gani almazkuratu kamar da aka ambata li anna alqasda min aljami domin abin da manufar dai ga kowa da kowa shine izalatu ma bihi ah, ko izalatu ma bihi yataraffahu a gusar da abin da da shi kake jin daɗi fantamawarka da jin daɗinka da morewarka da wannan abin ne to a gusar da shi Mm. tuna ga mu tsaya nan sai mu tashi inda yace sun makala ta'ala fa idza amintu me ake nufi da fa idza amintu Mm. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah ya yassare mana ah, ayyukanmu ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ga duk wanda ke cikin masallacin nan wanda bai taba aikin haji ba Allah ya hore masa samun aikin haji da duk mai sauraron mu ma wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa bai haji ba Allah ya hore masa sauke farilla Allah mai iko ne kuma akan komai ta kowace irin hanya Allah zai iya kawo mutum hanya mai kyau kuma ta halal ya samu ya je ya sauke wannan farilla Allah subhanahu ta'ala kuma ya karbi ibadun mu baki daya ya samu dace da abin da zai yarda da shi wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah